أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاء تقوس قوة sha'ban hijira 1446 daidai da ranar sha bakwai ga watan biyu miladiya 2025 alherin da yake cikin wani ranaku muna roƙon allah ya datar da mu shi abinda yake shirri ne a rayuwarmu muna roƙon allah ya kare mu muna ƙara gode wa allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu dama na cigaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka markaz ihya ulumuddin al-islami wanda yake a masallacin munira unguwar bani fondude daidai kasuwar banka ne birnin niyami a jamhuriyar nijar yau insha Allah za mu shiga a cikin suratul rahman daga farkon surar zuwa abinda Allah ya so kafin mu fara bayani akan tafsirin surar za mu gabatar da muƙaddimat na shiga sura mu na farko bayani akan sunan wannan sura ismuha suratul rahman sunanta suratul rahman kamar yadda ibn mas'ud yake ba da labari ibn mas'ud yake cewa a ƙara'ani rasulullah sallallahu alaihi wasallama suratul rahman manzo Allah ya karanta mini suratul rahman da wannan hadithi malamai suka ta akan cewa ba ta da wani suna da wata suratul rahman muqaddima na biyu bayanin inda aka saukar da wannan surar fairuzul abadi cikin littafin albasa'ir da talmiz ya fitar da jima'i na malamai akan cewa sura makkiya ce gaba ɗayan surar an saukar da ita ne a makka ma'ana kafin a yi hijira zuwa madina mukaddima na uku bayani akan ayoyi na wannan sura duk da yake akwai sabani wajen masahif akwai wanda suke lissafa ta aya na tana da ayoyi 80 da takwas wasu suna lissafa aya 87 kamar kufiyun yadda suke lissafa ta daban da sauran yadda wasu masahif suke duka dai za mu yi bayani in mun zo tafsirin surar insha Allah tana da kalmomi 351 tana da harafi 1326 in muka kalla a surorin da muka gabatar gabaki daya akwai alaƙa tsakanin kowace sura da sura da ta gabace ta alaƙan da yake tsakanin suratun kamar da kuma suratun rahman ita suratun rahman kamar ta zo tana yin sharhi ne da abin da ya zo a ƙarshen suratun kamar suratun rahman kamar tana yin sharhi ne da bayanan da suka zo na ƙarshen suratul kamar inda suratul kamar tana ba da labarin inda 'yan aljanna suke inda malikin muktadir kamar mai tambaya ya tambaya to shin shi malikin muktadir ɗinnan waye shi to sai aka baka amsa sai aka ce in ma ba san sunan ce shi suna ne ar-rahman kaga suratul kamar bata ambata mana sunan ubangiji ba to yana da sunaye da yawa amma dai daga cikin sunan da ya fi shahara ana ce da shi ar-rahman ko cikin suna idan ka ji ana ambata allahu sai a ce menene ar-rahman to allah mai rahama ne don sai ta ɗauko bayani Allah mai rahama ne danga cikin rahamomin shi ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ya kaza to sai sai ta lissafowa sai ta lissafowa sai ƙara san lalle haka ne shi sai imamul allusi Allah ƙara masa yadda yake cewa wannan surori suna da matuƙar tanasu tsakaninsu don me Allah maɗaukin sarki da ya bayanin abubuwan da suka faru a cikin suratul kamar na laifin da al'ummomi suka yi ha Allah ya musu ukuba to kuma sai Allah ya lissafo ni'imomi da yi gaba waɗanda suka karbi da awar da manzanni suka zo da ita nan ne zaka ga Allah yana lissafa an yi kaza an yi kaza an yi kaza Allah mulkin sarki ya samu dace dan muka zo mukaddima na biyar shine bayani akan mawdu'at na wannan sura wannan sura tana dauke da mawdu'at da dama daga cikin mawdu'at dinta at-tanawu 'ala Allah akwai yabo ga Allah subhanahu wata'ala tana dauke da yabo ga Allah subhanahu wata'ala Allah subhanahu wata'ala ya yaba kansa kuma su ma bayan Allah nagari sun yaba Allah sun jinjina masa daga cikin mawdu'at na wannan sura akwai bayani na ni'imar da Allah ya musbanu wata'ala ya mubayinsa Allah subhanahu wata'ala an'ama ala khalqihi bi ni'amin kathira Allah ya mahalattunsa ni'imomi da yawa ba wai mutane duk halittunsa kace dan adam ko aljani ko a'a zaka ji surar tana gayawa duk halittun Allah suna karkashin ni'ima ta Allah da ya gare su sannan daga cikin abin da wannan surar take tunatar da mu akwai tunatar da mu cewa fa duk wani daɗi zai ƙare duk wani matsayi da ka samu a duniya zai gushe kullum mana alaiha fane duk wani abu da kake gani a duniya kenan kaga usulubi na qur'ani za a lissaho ma akwai ni'ima kaza akwai ni'ima kaza ka samu kaza kana tsammanin saura kaza saura kaza sai a ce ma don ka samu zaka ta gabar shi wa ya samu ya tsaya don shi wane ne wa ya rasa ya tsaya don shi wane ne a lokaci ya yi ta ya zaye Allah ka samu dace sannan a cikin surar za mu ji an baiwa mutane jarabawa da aljanuyin sun isa su gwada tserewa daga hukuncin Allah yan taura na alkiyama Allah zai ce ina ku taron aljanu ina ku taron mutane wanda ya isa ya gudu mana ga hidi na teku Allah ce ila al'ardu muddat ko ba haka bane la tara fiha iwajan wala amta kiyama za a miƙar da ƙasa babu kore babu gangara ce to gudu te ba wurin gudu da haka kawai ka shirya da Allah tun yanzu ka mutu ta kuma sannan sura za ta yi muna bayan su haƙibatul mukabbibin mummunan makomo masu kare ta manzanni da kuma wasu ma'adda Allah lilmu'minina minan na'im Allah zai sifanta muna ne'imomin da ya yi mummune za mu ji Allah ya mummune ka za ya musu ka za ya musu ka za ya musu ka za a wannan a take cikin na in mun je za mu je a cikin abin da surat ta kunsa a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim Allah ya ce ar-rahman Allah mai rahma almai sun yi bayani akan me dalilin saukar wannan ayar suka ce lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam yake ce da kafirai ku yi ma ar-rahmanu sujjada ku yi ma Allah sujjada sai su rinka cewa kai mu mu san wani ar-rahmanu ba fa eh in ma akwai wani da ake ce ma ar-rahman to ba kowa bane sai dai rahmanul yamama shi mun ka sani suna mai izgilanci shine musailamatul kazzab suka ce ai in ma akwai wani arrahman to musailama ne kamar yadda Allah ya bada labari wa idza qila lahum usjudu lirrahmani qalu wa ma arrahman anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura dan ka ce da su kullum ma Allah sajira sai ce a ya zamu ma Allah sajira wane ne mu ba sone mai rahman ba sai abun ya ƙara sa su guje ma gaskiya to sai Allah ya saukar da cewa lalle arrahman shine Allah Allah wanda yake shi ne shi kadai bai da abokin tarayya. Allah mudokin sarki ya samu dace. Da shi yasa kamar da nimar tambihi wajen kira'a wajen qur'a akwai malaman da za su game ar-rahmanu allama al-qur'an aya guda akwai wanda za su rasu ar-rahman aya allama al-qur'an aya kamar da Allah ya ce ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ko to wasu sa'ayan صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وسس غمش to kamar irin haka ne to duka dai ma'anar tana komawa ne zuwa ga abu daya sai dai in zaka yi li'irabi dole li'irabi ya bambanta idan ka ce ar-rahman ka takaita anan wajen li'irabi dole sai ka taka daidai sai zama ar-rahman khabarun li mubtada'in mahdhuf taqdiruhu huwa ar-rahman ko ya zama to arrahmanu allama alquran sai zama arrahmanu mubtada allama alqurana sai zama jumla fi'liya fi mahalli raf'i khabar mubtada ace allama fi'l madin alqurana maf'ul bi mansub fa'iluhu huwa allah sai zama to jumla fi'liya fi mahalli raf'i khabar mubtada wannan dai ka bukace ne irabin kin amma ba haka ba duka dai yana komawa ne ga ma'ana guda amma abin da ya samu kan na bahar dan kana iya samu wasu malumman ko wasu masahif kaga sun ce ar-rahmanu allama al-qur'an sun mai shi aya guda hakan dama yana kasancewa Allah madaukin sarki ya samu dace kalmar nan na ar-rahman sifatun khassatun lirrahman sifa ce da Allah kadai ya da ita duk duniya babu wanda yake da sifa ta ar-rahman in banda Allah dan haka kuma babu mai suna ar-rahman in dai banda Allah kowa ina da naci suna amma me ba a ce mai arrahman kun gane ko? ko akwai mai suna rahman cikin mutane ko ma sa ƙarya ne ba rahman ba ne Allah shi kaɗai ne arrahman shi yasa Allah ya ce kuli da Allah a da rahman ku dai in za ku yi kira ku kiraye Allah ko ku kiraye arrahman ayyamma ta da'u falahul asma'ul husna duk da yadda za ku kira duk sunan da kun ka zaba ku kira Allah da shi Allah yana da sunaye na kwarai amma dai ba wanda za ka tashi kira ka ce da shi arrahman in banda Allah shi yasa arrahman a'ammu min arrahim لأن الرحمن يدخل فيه الرب أما الرحيم فالله فالإنسان يختص بكونه الرحيم amma la yakunu rahman bai zama ar-rahman kawai yadda manzo sallallahu alaihi wasallam an bace shi da ar-rahim an bace shi da rahim shi yasa wajen fadin ma'ana ar-rahman ya fi ar-rahim fadin ramana shi yasa za ka ga shi rahim khasun ne bil mu'minin fi yawmil qiyamah wa kana bil mu'minina rahima Allah mai jin kane ga mu'mini a ran tashar kiyama Allah ya ce da manzo laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum sai Allah ya ce bil mu'minina raufan rahim kaga an kama shi da rahim to amma ba a ce ma wani arrahman in dai ban da Allah shi kadai yake da wannan sifa Allah madaukin sarki ya samu dace sai Allah ya ce allama alquran ya sanar da alqur'ani kamar yaya shi ya gaya wa jibril alqur'ani jibril ya gaya wa manzon Allah shi ko manzon Allah ya gaya wa mutanansa su ko mutanen manzon Allah suka ta gaya mu juna ko ba haka bane yanzu gashi haka gobe ma sai wasu su zo su ma su koya daga gare mu Allah yayi wannan allama alquran shine wanda ya sanar da alquran alquran bi ma'anar maqru abin da ake karantawa lakin almurad bihi huna abin da ake nufi da shi anan kalamullahi azzawajal ana nufin shi ne zancen Allah mai girma da ɗaukaka al-munazzal bil-lafzi al-arabiyya wanda aka saukar da shi da lafazi na larabci ala qalbi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanda aka saukar da shi a zuciyar manzon Allah al-muta'abbad bi tilawatihi wanda karanta shi ibada ne al-mu'jiz wanda yake gagarau ne ba a iya koyin shi fi zatihi a zatin qur'ani yadda yake ba a iya al-mabdu bil fatihati wal makhtum bi surati an-nas yana farawa daga fatiha ya kare da suratul nas wannan shine alqur'ani a dunkule kenan to wannan qur'anin da yake magana ne na Allah da aka saukar da shi ga manzon Allah wanda yana kumshe da sura 114 surar farko ita ce fatiha surar ƙarshe ita ce suratul nas shi qur'anin Allah ne ya sanar da shi ga mutane shi ya saukar da shi ga manzon Allah manzon Allah ya wa mutane bayanin shi kenan allama alquran Allah ya sanar da alqur'ani abu biyun ga in ka haɗe su sai ka samu kanka ruwan sanyi a zuciya ka ji daɗi qur'ani magana Allah ce shin mutane su kaɗai ne bayan Allah ba ba na amsa amma sai aka keɓe su da sanar da su alkur'ani in ma akwai wasu da aka sanar da ba su ba ba an bashe su ba mutane aka ambata shin ba daraja ba ne gare mu don me muke saku-saku game da lamarin alkur'ani don me ba mu gode wa Allah game da wannan karama da ya mana ba kalmin kalmici ba ne kun shi wani abu tsala ce halakal insana shi ya yi mutum ɗan adam to sauran halittu waye su ba shi ya yi su ba mesa aka ambaci ɗan adam shi kaɗai kai ɗan adam kana da daraja wurin allah don allah kakka bari ka wulaƙanta kakka yi wasa ya zama darajin nan da allah ya baka ta faɗi kajifa khalaqal insana shi Allah subhanahu wata'ala shine wanda ya san ya halici dan adam allamahul bayan ya kuma sanar da shi bayani ya sanar da shi bayani malaman tabi suka ce ya bashi ikon ya iya faɗin abin da a cikin ransa ko ya rubuta abin da a cikin ransa shine bayani in kai mai abin da bai ji daɗin shi ba zan iya gaya ma in ban samu gaya ma zan iya rubuta in ba ka ka duba ka duk na bayyana maka ko ka yi abin da ya min daɗi zan ce wani ka kyauta mani ko in rubuta ma a rubuce Allah ce shi ya sanar da wannan allamahul bayan ya sanar da shi bayani ma'ana kaifa yubayyin amma fi damirihi nutfan wa kitaba zai iya bayyana abin a cikin zuciyarsa a furuci ko a rubuci nan ya bambanta da dabbobi da kana tare da dabba ba ta da lahiya ba ta ya gaya mu tana cikin farin ciki ba ta ya gaya mu tana cikin daɗin rai ko damuwa ba ta ya gaya mu amma da adam sai ya gaya ma shin ba girmamawa ba ne na La ilaha illallah. Kun gane abin da yake fito da shi? Mana mutum ne wanda a ɗabi'a shi an san yana magana yana rubutawa. suna cikin mota da 'ya'yansa sai ya hatsari sai ya samu tabuwa ta rashin yin magana bai iya magana amma duk wani abu da yake son shi ma mutane bayani sai ya rubuta musu in yana son ruwa ne sai ya rubuta ina son in sha ruwa sai a kawo ruwa ya ce in yana jin fitsari ne sai ce ina jin ina son in yi fitsari sai a cikin ba ne ma bace dabba za ta iya ma wannan ashe duk wanda ya samu biyu yana da bambanci da wanda ya samu ɗaya ka iya rubutu ba ka iya karantawa akwai na kasuwari amma yana da wahala mutum ya iya karanta ya iya rubutawa ba iya faɗa ba yana da wahala ka ce ka iya rubutu ba ka iya gayi ba yana da wahala amma so da yawa ana samun wanda yana iya faɗa amma bai iya rubuta yanzu dai hausan ga namu dai bau ba yaren mu bane wai za ka ga in kun shekara kuna hausa ba ka kama shi da hausa amma in yana da bukata ta sai ya rubuta ma da hausa ne bai yawa kaga kenan ba karamar nema ba ce rubutu Allah ce ikra bismi rabbikal ladhi khalaqal insana iqra wa rabbukal allazi allama ba karamin ni'ima bace ni'imar wannan alƙalami shi ke aje sako na shekara dubbai sai a bar shi Allah kai mun jagora khalaqal insana Allah shine mutum dan adam allamahu bayan ya sanar da shi yadda zai iya magana ash-shamsu wal qamaru bi husban rana da wata suna tafiya ne akan lissafi ash-shamsu wal qamaru bi husban da rana da wata suna tafiya ne akan lissafi husban daga hisab ne husban masdar ne masdar ne bi ma'ana alhisab sai zamanto alif wa nun za'idatan da alifin da nunu an kara su ne wanda dama yana faruwa a larabci wurare da dama kamar ka ce shukran kamar ka ce gufran kamar ka ce rujhan duka wannan kara shi kenan shamsu wal qamaru bi husban rana da wata sai zama tau an yassare mu mutane su don su yi lissafi a cikin natsuwa don mutane su san adadin shekarunsu da kuma adadin kwanakinsu da Allah subhanahu wa ta'ala ya sa rana ba ta faduwa rana a ce kamar yadda hidilar nan take tsaye a ce haka rana na take za ka gane a zahar ta yi za ka gane magarba ta yi za ka gane lasar ta yi ba ka gane ba amma da yake allah gwani ne sai ya ɗauko ta kuna kallo sai ta faɗi sai ku ce yau kwana guda gobe ma sai ta ƙara yi sai ku ce kwana biyu sai ku yi lissahi haka ma wata ana lissahi da shi za ka ce gashi nan yana ɗan ƙarami ya girma ya kai kaza yau wata yana da kaza kenan Allah subhanahu wata'ala shine yayi rana da wata kun bayyana Hausa sai sai Allah ya ce la shamsu yanbaghi laha an tudraka al-qamar wal layl sabiqu an-nahar wa kullun fi falakin yasbahun Allah ya ce kun ga rana hanyar da anka ajiye mata tana tafiya ba ta shiga hanyar wata shi ma baya riskarta kowa yana tafiya akan falaki akan tsari yadda Allah ya tsara dan wa aka yi ranar saboda mu 'yan adam wannan wata dan wa aka yi shi saboda mu ‘yan adam ku duba ku gani ranar jama'a sai aka yi kontrol ɗin zahinta da haskenta yadda zai daidai da idanunmu inda hasken rana kamar yadda wasu maluma suke fara kashi ɗaya cikin saba'in ne aka bamu kashi ɗaya cikin saba'in kenan inda za a murɗa hasken rana a kawo mana kashi goma cikin saba'in muna iya gani muna iya rayuwa ba mu iya Allah shi ya san mu shi yasa yake yi mana abin da yake dacewa da mu Allah ce wan najmu wash-shajaru yasjudan wan najmu kananan ciyayi wa'anda ba sa yin sama masu yadu a ƙasa kamar su kankana kamar su guna kamar su salad irin dai wa'annan da a ƙasa washajaru da itatuwa su kuma itace wanda ke yin tsawo su sama kamar taramna kamar mangoro da sauransu duka wa'annan yasjudani suna yin sujada ga Allah wannan shine ɗaya daga cikin fassarar da malum masu kai suka ce annajmu anan kananan ciyayi ashajaru manyan ciyayi wasu malama suka ce a'a inda akwai dalili na Qur'ani da ya saba ma wannan fasara to sai dai a ɗauki abin a zahirin shi sai dai a ɗauke shi an najimu taurari duka na sama wasu da itatuwa na ƙasa ya sujada ne suna yin sujada saboda ai Allah subhanahu wataala ya ce alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard ashe ba ku ga Allah ba duka halittun da suke cikin samai da ƙasa suna yi masa sujada Allah subhanahu wataala ya ce wash-shamsu wal-qamaru wan-nujumu والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس لا يتشي رانا da wata da taurari da itatuwa da duwatsu ko ba haka bane duk suna yi wa Allah sujada da dabbobi da yawa da da yawa daga cikin mutane Allah Allah mutum sai sai sai Allah ko da ba da aka tashi bayani akan taurari dukkan taurari Allah bai cire ko tauraro guda ɗaya da ya kiyawa dukkan suna yi wa Allah sujada da aka zo maganar rana tana yin sujada wata yana yin sujada da aka zo bayani akan duwatsu Allah ce duk dutsen da ka gani na Allah sujada wa shajaru da itatuwa icci komi kanancin shi komi girman sai yana yin sujada ta girma ma Allah wadda da dabbobi duka amma sai Allah ce wa kathirun minan nasi la ilaha illallah da da yawa daga cikin mutane akwai kangararru amma a ina aka same su cikin mutane ku duba ku gani wanda da aka lissafo duka ba a yi wata dan su ba ba a yi aljanna dan su ba dan mutane aka yi wata aka yi aljanna amma cikin su ne kangararru suke bayan sun gane Allah ka sa mu cikin waɗannan da yawa masu yin sajara eh Allah ka sa mu cikin su na Allah subhanahu wataala ya ce a aya na gaba wasama'a haka ne ko ita kuma sama da Allah madaukakin sarki ya ta rafa'aha ya daga ruhinta sama wa wada al-mizan sai Allah madaukakin sarki ya tabbatar da adalci wa wada ay athbata al-adl fil ard Allah ne ya tabbatar da adalci a bayan kasa kuma ya umarni da shi al-mizan al-adl ma'ana ma'auni shi ma'auni adalci ne yanzu in aka ce ma tiya guda ka san mizaninta duk wanda ka je sayan tiya ya rage ma ya yi adalci bai adalci ba kai kuma ka je sayan tiya da ya baka tiya kace dole sai ya ƙara ma kai kuma ka yi adalci ba kai adalci ba da shi ne sai Allah ya sanya ma'auni ma'ana wake da hankalin shi amfani da abin awo hankalin kama bai kawo ba wane ne ke da hankalin ya gano wannan abin awo adalci ne sai da Allah ya nabahar da mu daga cikin ni'imomin da ya mana daga cikin manyan ni'imomi a san mizanin komi ba karamin ni'ima ba ne shi sai Allah ya ce wasama'a ai kun ga sai an ka zo da as-sama'a mansuba malamai suka ce an yi mata nasba ne alal ishtigal فإنها منصوبة على الاشتغال ووضع الميزان ألا يسن عادتي معنى يسبقو دم أوني لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزل معهم الكتاب والميزان كما هكذا Allah ce hakika mu aiko da manzanninmu da hujjoci muka sauko musu da littattafai da kuma mizani ma'auni muka ba su ilimi yadda za su yi ma'auni Allah ta ƙabau fil mizan kadar ku yi tawaya a cikin ma'auni Allah ta ƙabau fil mizan kar ku yi tawaya a cikin ma'auni shi sa malamai suka ce Allah ɗin nan ima an ta kuna an nasu ba kina sai zama akwai lamun muƙaddara ƙabla sai zamanto lamun da za a kaddara ta ce lamu kai ai kaila kaila ko kuma ta zamo ita an ɗin nan da an ka ce Allah an ɗin nan da an ka sa cikin la ta zama mufassara tana yin tafsirin abinda Allah yake son ya gaya mun ne bai ma'ana la ta tsaro fil mizan kenan ba sai an sa an ba da Allah madaukin sarki Allah ta tsaro fil mizan ko dai zama a kaddara lamu kai kai la tatbaf mizan don kadar ku tawaya kada ku ci iyaka akan ma'auni ko ta zama an din nan mufassara ce la tatbaf mizan kinan tana da ma'ana da tazo tana yin tafsirin sakon da yake cikin ayan ne kowanne dai aka dauka da ma'anar da yake ba su wa aqimul wazna ku tsayar da ma'auni tsakaninku bilƙisdi da adalci duk wani abu da yake ana aunin shi an san ƙimanin shi kakku tauye shi ku yi shi a cikin adalci gane ko wala tukhsirul mizan kadar ku tauye mudu wala tukhsirul mizan kadar ku tauye mudu lokacin aka saukar da wannan aya wanda yake karanta tafsirai yake bibiyar littattafai na musulunci zai riske hali daga cikin halayen mutanen madina mutanen madina sun kware wajen tauye mudu yadda duk za su yi su cuce ka ta hanyar mudu sun iya amma zuwan manzon Allah da Allah ya saukar da wannan aya cewa wa qimul wazn bil qisti wa la tuhsirul mizan sai mutanen madina nan take sun ka canza shi yasa ana faɗi a tarihi na duniya tun daga da har yanzu babu mutanen da suka kai mutanen madina tsaye da ma'auni duk abin da yake ana auna shi ne ba sa rage shi yadda yake in ka sai haka ne tun daga wannan lokaci Allah kuma ya ƙara saukar da ya ce wailul lil mutaffifina alladhina idza talu 'ala an-nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun wannan azaba ya tabbata ga masu tauye mudu su in za su awo a gurin mutane sai su cika amma in za su sayar su sai su tauye shi Allah ce duk wanda yake haka ne bane azaba ya tabbata gare shi wannan musiba tana ɗaya daga cikin musibar da ke shafar hawa inda ba su yi wannan laifi ba lisin bin umar zala yake cewa وما لم تنقص المكيال والميزان babu yadda wannan al'umma za su tauye ma'auni dan kace mikiyal abinda ake awo da kwano wal mizan da abinda ake awo da sikeli kun gane yanzu in kattahi gurin masu sai da hatsi ba auna ma za su yi ba da kwano za su auna in kai je gurin masu sai da banana ba auna ma za su yi ba da kwano za su auna da sikeli ko kowannen su Allah ya ce ka a tauye haka in ka koma masu awon metir to yanzu kowanne ma ana tauyewa in za ka zai ka sewa a ce ma wannan duzu metir ne sai ka ana sai ga wanzu metir sankanta ko kuma wanzu metir ben ko ga kashin ne an tauye wannan ɗan guntun da an ka ɗebe kana tsammanin ba a sane aka yi shi ba a sane aka yi shi sai a ɗebe a cikin ton an hidda sankanta sankanta sai a tattara sai ga an yi fake biyar ko shidda an kara su Allah bai son wannan alaikum salam masu mi Allah sauke yana magana ya ce kaka kamar yadda yan omu suke yan omu na kawai in yadda zai sai sai shi sai buwan shi daga nan da ce su za a cika mai dubu kaza in an ka gama da shi kuma zai sai da sai sai sabin buwa waɗanda ba su kai waɗanda ba sai ya cika a dubu biyar a samu ƙarin buhu guda ko ya ce to kaka ne waɗanda na ji tsoron Allah a bari duk ƙungiyar ta ai kun kyara ya sani malam ko wanda ya ba daidai ya sani shi yana daga cikin al'amar hujjar da Allah yake kama ɗan adam da ita koyi daidai ya sani koyi ba daidai ba ya sani akwai abin da ko ba kai karatu ba babu aya babu hadithi in dai kai ba daidai ba ka sani sai dai ka kiya kawai la ilaha illallah a hudu lahira ko lalle a kare lahira so yana daga cikin abin da ya kamata mu kula daga cikin annoban da take shafa al'umma abin ya zame mu kowa cakwai cakwai akwai irin wannan hali da muke ciki zala ya ce malam yanqusul mikyal wal mizan illa ukhidu lis-sinin wa shiddatil ma'una wa jawr as-sultani alaihim wa'in abu uku matuƙar cikin al'umma akwai masu yi ba wai duka ba a samu wasu masu yin wannan halin a ɓoye Allah ce sai mun sa mun jarabi mutane da fari da tsadan farashi komi ya yi tsada muna ciki ko ba mu ciki wa jawar sultani alaihim sai mun ba su jagorori a zalumai muna ciki yanzu ko ba mu ciki ba ko haɗewa Allah ya samu dace eh halin da muke ciki kenan sai mu ce muna son shugabannin na kwarai mu ba na kwarai muke ba akwai matsala a rinka bambanta kuna ya kusa mun shugaban kasa na kirki amma ba ya lalatattu kuna ya kusa mu baya ta kirki gaba lalatatta duk da ana cikin matsala ko ba a cikin matsala kenan sai dai mun ta roƙon Allah Allah ya gyara mana Allah ya gyara mana ne yana daga cikin tawaye lokaci masu taya aiki shi yasa za ka ga mutum bai gane ya yi kuskure sai ya tsaye retireti yana da kyau ma'aikata su kiyaye gwamnati ta ɗauke ka aiki ka sa hannu akan wittir za ka hau aiki za ka sauka da wittir yanzu da zaran ka fara ce kana ƙoshi sai ka je biro ƙarhe tara wallahi wani ma bai tashi da kwana ba wallahi na gaya ba kuma in ya zo gurin aiki sai zara ya sauka in ya ma tsaya ya aikin wata wata eh shi wata na karewa zai je shi ɗauki albashi sai ko Allah shi tara mai wannan ci amana da yi yana tare tare sai tansiyon ta kama shi da ya ɗauko fansiyon sai a taiwar siyan magani Allah ka ba ji lahira a kiyaye bai da kyau irin wannan matsala abin da muke ciki kenan shi yasa wai maganar Nijar mu ci gaba in dai a haka na in akwai gaban ni ƙarshe haka za mu zama magana ta adalci saboda me mukan samu wasu shugabanni suna son Nijar ta daga amma wasu ba sa taya su kuma sun suka Nijar ta rushe haka za mu tayi muna ƙirƙirarin musulunci amma kuma in doka Allah ta zuba musu mu aiki da ita ana zauna ya lahiya ba a zauna inda kowa ya tsaya inda an ka tsaya shi inda an ka tsaya da shi wala da yanzu mun wuce haka Nice maha gwamnatinmu gwamnatinmu babban matsalar ta ma'aikata na gwamnatinmu babban matsalar ta ma'aikata ne yanzu ba za shi ana ta cani Nijar za ta canza za ta canza ba shi shi cani yana iya canza Nijar na eh bayyawa inda wata baddakala da ake yi labari ma bai kaiwa gare shi bai shi bai sani bale ya ɗauki mataki kenan in shugaba yana son a yi abu to mu ne za mu yi ƙoƙari ni in gyara kai ka gyara shi ya gyara sai abubuwa su gyara na rantse da Allah ba yanzu ana ana taro ba taron da ake da shi da wanda da ɗaya ba wallahi tallahi in dai halin mu haka yake bai da wani amfani ba bai da wani amfani saboda za mu faɗi abu a baki amma a zuciyar mu ba haka yake ba ta za a ba shi gyaru bai gyaruwa ai kowa sai inda matsalar take kowa ya sai inda matsalar take menene matsala shugaban kasa ya hito ya ce ƴan wayan talakawan mu ko ma'aikata ga abin da muke son koyi in dai da gaske ne kuna son ƙasa to abin nan da ya ce ku yi ai kun iya shi kun san shi to ku yi shi wala abu zai gyaru amma shugaba zai ce ai kaza sai kowa shi yi nan abu yana gyaruwa mu na za mu gyara ba ba wanda zai gyara mu mu na za mu gyara daga duk wani munafirci a bar shi wani ƙarya duk a barta in dai ana son gaskiya mu ci gaba duk haƙƙin da an ka ɗora min in kula da shi wallahi tallahi za mu gusa shin da ake cewa turawa sun ci gaba shin shugabanni sun suka musu ci gaba ai talakawa ne su ma'ai suna iya su yi lalata irin yadda za mu iya kuma ba a sani ba amma sai a yi hankuri wannan na an ka tsaida shi nan zai tsaya wannan na an ka tsaida shi shi yake kawo ma ƙasa ci gaba shi yake kawo ma ƙasa ci gaba amma yanzu za ka ga an ba mutum matsayi gwamnati ta ba shi sadar ka san shi ka san gidansu ka san baban shi ba su maganin miliyan guda amma wai bayan shekara biyu sai ga ya mallaki abin da ya wuce miliyar guda ina ya same shi to kuma wasu a ce ana son ƙasa ta gyara wata gyara ta kai kuma don ta da ni yanzu in tambaye ku ni yanzu gwamnati tana wani tsanar me yasa saboda bata bani wani aiki in yi ba kai kuma gwamnati na baka sadar ne dan ga aikin da ta ce kai to wata ya kare ta baka sadar kuma ka ci nan ka ci nan ka ci nan wai ka tara Allah muna muna gama lahiya ba mu da Allah jama'a mu yi maka mu adalci mu ji tsoron Allah Allah zai tambaye mu kuma dai mu sani kullu man alaiha kawai shine duk wani abu da kaga ka tara karshen ta dai zaka dai kabar shi in mun gane wannan sai mu huta ku diba Nijar din nan arzikin da gare mu wallahi ya ishe mu ya isa ai mu Nijar aiki kowa ya tsaya akan haƙƙin shi abin da ya sauro a game ƙasa take da bukata a bata gudunmawa dala ya haka muke ba mu gusawa gusawa muke amma kullum sai a zo ana ta magana ta ƙarya wadda ba gaskiya ba ce ya za mu ci gaba shugabanninmu alhamdulillah muna da shugabannin da yanzu suna son Nijar ta wuce da inda take amma da yawa da azzagaye da su su suna son Nijar ta tsaya bakin aljihunsu to mu kusa mutane na da Allah ya kare shi yanzu in tambayar mu da aka yi juyin mulkin nan kasashen waje ne suka samu cikin matsala ko da yan kasan to in dai ba su sun ka hidda mu matsala ba duk kasar da za ta samu na hannu ba mai ta matsala kawai a tsaya na kare mu Allah ta tsagau fil mizan kar ku yi zalunci akan ma'auni duk abin da an ka sama haddi kar ka tauye shi in ka tauye shi akwai matsala wani aboki na bari mu rufe da wannan kisa mu shiga da karatun mu ita tambaya Tiyoyin an ba guda ba ai, ai kaji akwai tiyo gobe lahira ko ba san da ita ba, an haɗu lahira, to nan a haɗu lahira ta aka shawa, kenan wani ma wata tiyon ma sai ya kai tiyo hamsin, tiyon nan ta haɗu lahira tana samu cikin matsala. to kisa da nake so in ba mu wani aboki na ne tare muka taso a Lagos ya zo nan gida ganin gida ko da ya koma sai aka ɗauki miliyan nan aka bashi yaron na ya baro ma ɗan kuɗi kaɗan ya ce to ga ɗan wannan kafin in goma da ya zo sai da yaro ya bashi kuɗi miliyan ya ce kai zo ya an kai haka ne sai ce alhaji shi ba kuna annan kuna ta wahala ba ai system ɗin da ake bi in kun kabe shi ɗaya ɗan lokaci kaɗan kun tahi ya ce to ai shi bai sani ba yanzu ya gana aka sai ce yanzu kaga wannan sikeli ma'aunin ko ya ce kaga na ake rigilan shi yanzu mutu ya ka zinariya wadda za ta yi kilo biyar to sai mu yi rigilan shi sai ta tsaya kilo biyar ba garam goma ba garam nawa yanzu an rage mai garam goma ko ba a rage ba to kai da kakkawar zinariyar kilo biyar don garam goma ya tafi ba ka kula wanga shi ko in za a saida mai wannan kilo biyar sai a ƙara garam goma sai ya zama kilo biyar da garam goma yanzu an samu garam nawa garam ashirin idan mutum ɗari sun zaka a rana ana samun garam ashirin ashirin gare su garam na za a samu ba sai a tara kilo guda ba yanzu in an ka tara kilo guda na ko a sati guda ka tara kilo guda na zinariya da Allah ko ɗai na ɗai ka tsaya wani shekara mina na rage ma ya ce to haka na akai nan a rage garam guda nan a rage garam guda in an ka haɗa kafin ai wata guda sai ga mutum ya samu kilo biyu nashi na zinariya daga nan sai ga ya hawar gina gida ya ce to haka ne ya ce sai tattara kudin ya bashi ya ce da yau ya daina wannan sana'a kuma har yanzu bai sake wannan sana'a lala mutanen da suke da irin wa'annan suna cikin matsala ko cikin matsala da haka Allah ka tausaya mana kada ka kama mu da lahin da wasu suka yi ba mu muka aikata shi na'am yanzu shi shawara da za ka yi kawai wanda duk ya kawo ma kilo ka auna yadda ya basu a haka za ka sai kilo kaza na awo ya basu na haka ni kilo kaza ne na sani kuma in zan sai sai kilo kaza na zan sai su in ya rage naka na ya rage ba na ba ni ko in ni tashi sai suwa wannan da na sai shi zan sai suwa babu magana ya hauko ya rage shi ɗaya za ka yi kanka da wahala haka akwai hatsari Allah subhanahu wata'ala yake cewa wal arda wada'aha lil anami ita kuma ƙasa Allah ya shimfida ta don talikai masu suka ce al'anamu shine annas wasu suka ce al'anamu aljin wal ins wasu suka ce al'anamu jami'ul khalaiq duka da yana dauka mun shimfida ƙasa don mutane su rayu a kanta na yana tambaya ce in mutum ya sai kaya da arha sai suka yi tsara to in zai sai suwa da tsara zai sai suwa ko da arha ko ba kama dai Allah za mu dace to kai dai ka sa abin da ya dace kai abin da Allah ya ce ko ba haka bane akwai wanda yake shi sana'a shi ne sana'a shi in ka so da sauki ka saira da sauki in ka so da tsada ka saira da tsada yadda dai za ka samu wani abu da za ka yi dai kai baka cutu ba kuma baka cutar da wani ba wanda yake sana'a shi ne amma akwai wanda shi bai sayowa sai in ya ji sun yi tsada sai shi sauri shi ta gurin wanda bai san sun yi tsada bai sai ki sai zaka shi ɗora yana magana ya ce manzo Allah ya yi hani a kan a sai abinci aji don ya yi tsada a sai da shi ne ihtika manzo Allah ya hana wani to idan ya sai abin da ba hatsi ba fa to saboda me za ka sai shi sana'a ka ce mutum yanzu kasa da ba da ake sai a sai gyada ko a sai tanka shi tankan ba amfana da shi gyada ba amfana da ita duk abin da za ka sai da fatan shi tsada al'umman manzo Allah ta shiga cikin dama wala sai da saka cikin dama eh wannan yau bana tanka dan Allah yadda ya kai mun so ya kai haka nan wai sai ka sai kana Allah ya sa tanka shi kai irin yadda ya kai kai kai wa al'umman manzo Allah fata alheri ya za ka gama lahiya kuma wane ne yake son ya sai abu bai yi fatan ya samu riba cikin shi ba akwai e kiran baka da fatan kwarai ta haka duk abin da za a kada mu matsala mu kiyaye shi yawan da yake sana'a shi kamar kai bai sana'a wake kai kowane hali ne kana ciki kana ya kase shi da ana ka sai suwa yadda duk firi ya kama ka sai da saboda in ya kama da tsada za ka sai in ya kama da rawa ka sai wanda yake sana shi ne shi bai da layi inda in ka so ba ajiye wani ka sai suwa na za ka yi kuma sai ka taika siyo zai yi waka abin ka taika siyo ya karu kuma kai duk wanda yake sana'a shi ne bai fatan ya karu inda in ya karu sai ka kara kuɗi bai so to alaikum salam to daga kai sai wuce gaba da karatun
abu kawo mai ce shi yake sai da barkuwa
na ɗaya jikar ba tashi ba ce amma a tambaya waye nemo maragowa kan shi nemo maragowa ko mai kwaɗai kun gane mai lissahi kai ne mutu ya baka jika goma ka ce ma abin ga jika goma yake da kace sai an ka sai da amma shi jika tara to jika guda ba taka bace tashi ce sai dai in kun yarjejeniya da shi alhaji abin nan jika goma aka sai da shi amma zan ta yin iya nau ciniki ina yi ciniki yadda ciniki ne kai kama wannan tsakani na ne in ma ya karu yana kara amma dai abin da sai shi jika goma sai baka jika goma sai ka zo ka same shi kasa da haka wannan dama kun yi shirin almuslimuna ala shurutai Allah subhanahu wataala yake cewa wal arda wada'aha lil anami kasa mun shimfida ta dan talikai dan halittu da wannan ne malamai suka ce duk wanda ya nemi ya rayuwa ba saman ƙasa ba to zai wahala ƙasa Allah yi ta dan bayan Allah su rayuwa cikin ta nan ma akwai dogon bayani ba musamman ce ne inda yanzu turawa na nan suna bincike za a yi su yi wata duniya a sama saboda in nan ya rikice su koma can su yi zaman su Allah ya zauke to kai da ka san alƙulani ka san bai yi don can ba wurin zaman su bane ina a wurin zama ƙasa wal arda wada'aha lil anami duk wanda ka ga yana son ya bar wannan ka bari ga wahala shi wala sai ya kare dole nan zai dawo shi shi yasa da Allah yake son mu zauna cikin ƙasa ga abubuwan da ya sauko ciki sai ce fiha fiha fakihatun ko a cikin ƙasar sai muka sa alfakiha alfakiya to shine abubuwan abinci na marmari wanda yake ba a ɗauke shi a matsayin abinci ba kun gane ko ma yi talabbabu bihi abin za ka ji daɗin shi kamar mangoro kamar lemu da sauransu to cikin ƙasa ake samun su wannahlu da kuma dabinai Allah ce mun kusan ya mata dabinai zatul akmam ma'abuciya rassa an ce akmam shine wannan reshe da take saki a cikin shi ta sake ɗiyan dabinai wannan au'iya ɗin nan ma'abuciya wannan rassa Allah ce ita dabino mu muka yi ta muka kuma sa ta kasance wannan abu akmamin jam'i ne na kim jam'u kim shine wani abin da take sake sai ta fesa horanni a cikin shi sai ga daya duka ga sunan sun yi don bazo don bazo sun fito a cikin ta Allah ce mu ne muka tsiye ta ga abin nan eh bari mu karasa wannan Allah yake cewa wal habbu dhul asfi haka ne ko da kuma hab shine ɗayan abinci kamar a ce kwaya irin kwayan gero ko kwayan abin nan dawa zul asfi ma'abuci tsumfa ko ma'abucin soshiya yanzu in ka ɗauki hatsi cikin mi yake cikin soshiya ko ko kuma wannan ɗan bini da yake ruhe shi to sai mu ɗauke shi a matsayin soshiya ko kuma mai kunne warraihan da kuma raihan su ne itatuwa waɗanda suke suna ɗauke da kamshi wannan shi ne ƙira'a na jumhur bin amir sai kanta shi da walhabba zal'asf warraihana walhabba zal'asfi warraihana bin amir sai itibarin akwai fi'ili da za a yi ta ƙareri a nan kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya yi wa'ancin halittu haka ma ya halicci kenan wa halakal habba dal asfa wa halakal raihana sai aka share fi'ili shi a tashi kira'a sai ya musu nasba nasba ala anna hunaka al-fi'l mahdhuf an gane ko kamar yadda imam al-kisai ya karanta shi wal habbu ذو الأصف والريحان والريحان مجرور سوكو جمهور سيسوكو كرن تاشدا والحب ذو الأصف والريحان إذا مكدوكا على قراءة همزة والكسائي سيدما في الأصف والريحان سيدما الأصف شيني الورق والحب ذو الأصف da ɗiyan abinci waɗanda suke da kunnuwa raihan sai su zama al-raihan ya zama al-risk abinci kenan al-risk amma an ka ɗauka alaƙiratul jumhur wal habbudul asfi raihan zai iya zama ya zamanto al-raihan zai iya zamanto al-risk ko kuma ya zamanto itatuwa waɗanda suke da abu mai ƙanshi duk dai wanda an ka ɗauka yana ya ɗauka amma ma'anar ayar a dunkule Allah shi ne ya halarci ɗayan itace masu ba da ƙwayoyi na abinci da kuma wasu itace waɗanda ke ba da ƙamshi sai ya zama to ka ci ka koshi kana buƙatar kamshi sai ka samu itatuwa masu kamshi ka shinshina yanzu da aka ci gaba sai ya zama to an ci an koshi sai a yi turare a fesa a jiki a kwanta ana kamshi sai ya zama to nau'in abinci kala nawa ne kala kala uku kenan abinci kenan da sauran itace da ke ba da daɗi kala uku nau'in abinci na farko shine wanda Allah subhanahu wataala ya ambata shine fiha fakiha fakiha kayan marmari an fahimci Hausa sannan sai Allah ya ce wan nakhl da dabinai mista aka kebe dabino daban saboda dabino yana da khasiyya guda biyar sauran itatuwa ba su da shi khasiyya ta farko shi dabino yana iya zama fakiha a wani guri in ka tashi kawo mutum kayan marmari kana iya haduwa da dabino yana yi ko bai yi sannan yana iya zama ta'am abin shi an fahimci hausa sa'annan kuma ana iya yin magani da shi dabino kuma ana iya mai da shi kayan zaƙi a yi alewa da shi shi yasa malaman tafsiri suka yi bincike suka ga menene hikimar da yasa kasashen da ba su da kayan itatuwa sai Allah ya shuka dabinai a can saboda dabino yana iya wakilci kayan marmari yana iya wakilci kayan abinci duk waɗanda suke da dabinai in sun rasa hatsi ba su damuwa sai su ci dabino su sha ruwa shi duk waɗanda suka rasa kayan marmari su sabu da binu za ka gaba mata shi za ka su larabawa in kai bako abinda za ka kama da binu sai kai ba larabi ya ce dan da binu biyu uku ya sha ruwa ya ci abinci wai sai gobe kuma shi ke da yanzu ba wai shekar kama da binu ba laraba zai ka kai buhun da binu ka ajiye gidanta to kaga ka komi ya isa yanzu ba hausa in ka aje mata buhun dabino misali na kawo muna kawo da namu ko saboda mu a gurinmu dabino ba mu ɗaukai abinci ba mun ɗauke shi kawo marmari ne shi yasa abu biyu in sun hargurinka to ka kammala in kana da abinci kamar shinkafa kamar gero kamar dawa kuma kana da dabino to kai ka haɗa abinci da kayan marmari kai ka haɗa kammalallen abinci amma idan ka hada wa'ince niya ba ka hada wa'in nan ba sai ya zama to kana da wa'ince abinci ba ka da kayan marmari amma su lalba sai ya zama duka Allah hada musu wuri guda Allah samu dace amin tambaya wannan ni'ima ne gare mu ko ba ni'ima ba ne an yi rabi ne saboda mu an yi abinci duk saboda mu don mu gode wa Allah fabi ayi ala ya rabbi kuma tukazziba to da wannan irin nema ne na ubangijin ku kuke karaitawa kun san nema ta farko da aka fara lissafo mana anan Allah madaukakin sarki da ce ar-rahman me yace allamal qur'an ni'ima farko a duniya shine al-qur'an in ba ku abinci an muku ƙasa an yi muku sama an yi muku koma in babu ƙurani ko zama dabbobi za ku yi rayuwa ne ku mutu ku halaka shi yasa ni'ima farko da za ka kama cikin ni'imomin Allah gangan gangan shi ne alƙurani wala da kaga mutum yana sako-sako da ƙurani wala da waya ce jarabawa ba a da waya ce jarabawa ƙurani babban ni'ima ce jama'a shi yasa da Allah yake lissafo ni'imomin da ya ma dan adam tariba fa الرحمن سألت علم الإنسان كما حكمني علم علم القرآن كو sai da aka faɗi ni'ima ta Qur'ani kafin a faɗi ni'ima ta yanka kai khalaqal insan kasancewa cikin halittu an fifita dan adam to abin da yake ni'ima ga dan adam shine alqur'ani sai ga mutane suna ta baya baya da alqur'ani yalla kwashi lahiya a kwashi lahiya dan haka yan uwa masu daraja abinda za mu riƙe mu tsiri shi ne alƙur'ani kan mu yi wasa da shi kuma mu ba shi lokaci ba kun ga zaman nan ba sai an zo wata rana ranar kiyama kaye gaba ta ƙi tahiya kaye ba ta ƙi tahiya kaye gabas ta ƙi kaye kudu kana da kai sai ƙur'ani ya ce mi ka kai wa wahala rana kaza ba kana zauna ake karatu na ba zo mu je ce Allah wanga ai mai alfarma ni na san shi mun na san inda muka haɗuwa Allah ce a ba bincike wuce da shi shike duk duniya wanda duk tahi yake da wannan mun da alqur'ani ta sai ga mutun na wasa da qur'ani ya kwashe lahiya Allah mu rike alqur'ani Allah ya rike mu da alqur'ani ina ganin yau dai nan za mu takaita Allah ya samu dace kafin nan muna da sanarwa guda biyu sanarwa ta farko